kanwarsa ta faɗa ta ce in kana nabiyan fa sai yukhbiru bihi idan dai annabin gaskiya ne to zai bada labari amma idan ba annabin gaskiya bane to wannan sihiri da aka yi masa zai lalata shi saboda karfin sihirin amma duk da haka sai kamo hanya ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya riga ya san manzon Allah ya san sihirin nan da ya hada gaskiya in ba dan annabin gaskiya bane ba yadda za a yi sihirin nan bai hallaka annabi ba dan duk mutumin da aka yi irin wannan sihiri sai ya halaka amma shi annabi albarkacin tsaro da ke samu na mala'ikun rahama shi yasa Allah ya rage cutarwanta ya koma yadda ya ji da wani mutum ne da wannan sihiri ya hallaka shi ji malaman sunna yana zuwa gaban shi ya gane cewa ba hali yayi wa annabi ƙarya annabi ya ce masa kai kai min sihiri ya ce ni ne maka ya rasulullah wa tarafa ya yadda tambayar farko ce masa to don me kai min sihiri suwa suka sa ka kai min sihiri yace yahudawa yace don me kai min yace hubbud danari hubbud dananir son yan sulalla ya rasulullah yan tsaban kudi fafa an sai annabi yace je kana yafe ma ra'ufur rahim to malamai suna cewa dalilin da yasa annabi bai kashe shi ba saboda na ɗaya lokacin da annabi ya taho madina ya yi alkawari an rubuta da duk kabilan da ke garin madina sai da annabi ya yi alkawari da su har yahudawa a rubuce zan zauna da ku lafiya ba za ku cuce ni ba zan cuce ku ba idan annabi ya sa aka kashe shi to ya warware alkawarin da ya da yahudawa kenan bai kamata musulmi kuma ya zama shine mai saba alkawari ba wasu suka ce a na biyu dalilin da ya sa annabi bai kashe shi ba saboda kisan munafikai bayi da kyau munafiki mutum ne wanda a fili kuna tare za ku zo ku yi sallah wuri guda ko duk aqida iri daya a fili ya nuna maka shi mai son Allah ne mai son manzon Allah ne kuma yana bin dokokin Allah a ɓoye ne yake da kafirci to ya za a yi ka kashe munafiki in ka kashe munafiki mabiyanka ya za a yi su gane cewa wani munafiki ne kai kadai ne ka san munafiki ne tunda a zahiri yana sallah ko su a ganin su za a ce ai kana kashe mabiyanka kuma za an samu makami kenan na faɗa da annabi za a ce a ba ku gani yana kashe mabiyansa ya kashe labid bin al-asam wa yana da awa cewa yayin sihiri sannan abu na uku abin da yasa annabi bai kashe shi ba saboda kafa hujja da sihiri abu ne wanda ba zai yiwu ba sai annabin shi kadai shine wanda zai iya kafa hujja da sihiri annabi muhammad don haka yasa rigima irin ta maita take da wuyan shari'a a kotu e kama kotu ka ce wane ya kama min wane ya cinye min ɗa ko kuma ya hallaka min kane ko wani abu alkali baya hukunci da ka zai ce maka me ina shaida to za ka je ka kawo wasu tsatsuba ka kawo misali wata yar tukunya baka da sau yanzu kuma alkali zai da wannan shi yana so ya ga wuka ne da aka yi amfani da ita aka yanka wane aka cinye ko kuma yana so ya ga shaidu babu haka shari'an sihiri yana da wuyan gaske don haka yasa annabi bai kashe shi ba amma har inda za a samu mutum yana sihiri a fili da hukuncinsa kisa yadda wancan sahabi ya kashe wani mutum wanda yake yanka mutane ya haɗa kansu to wannan wata hikima ce da take nuna mana falalan kul a'udhu bi rabbil falak da kuma kul a'udhu bi rabbin nasi wato falaki da nasi domin tun daga wannan lokaci tun daga wannan rana duk sa'ilin da annabi ya taho zai kwanta to yakan hada hannayensa biyu ya karanta kulhuwa ya karanta falaki da nasi ya tofa ya shafe jikinsa sau uku sannan da safe in ya yi sallar asubahi a nan take kafin ya tashi yana karanta kulhuwa falaki nasi sau uku uku da yamma bayan sallar la'asa lokacin da rana ta kusa faduwa annabi yana karanta kulhuwa falaki nasi sau uku uku wanda zikiri ne mai karfin gaske duk mutumin da yake insha Allah mai sihiri bai ci nasara akan shi dalili kuwa saboda Allah ya saukar mana da falaki da nasi ne domin ya karya alkadarin matsafa shi ne sa aka dan bar sihirin ya dan yi tasiri ma annabi ai sun dade suna sihirin bai samu annabi ba me yasa aka bar sihirin ya dan samu annabi saboda za a karantar da mu mabiyan annabi ga wani magani babba na matsafi ga wani magani babba na mai hassada maganin shine karatun kulhuwa falaki nasi lokacin kwanciya safe yamma mu karanta mu shafe jikinmu mu karanta mu tofa ma 'ya'yanmu duk wanda yake haka wallahi sihirin mutum ya gama duk irin sihirin da zai ba zai cutar da kai ba duk sihirin wai ana jifa to in an aka jefo ka in dai ka karanta kulhu falaki nasi to kamar ka sun kuya ne jifan sai ta wuce sai ta wuce ce kana zama ba dafa'u irin wannan rayuwa namu abubuwa sun canza maza ka nemi maganin makaru ko to babban maganin makaru Allah ya saukarwa annabi falaki nasi fakat maganin dummaki wallahi ka karanta ka jarabta ka gani ba ma haka ba ciwo ma kadai in ya samu manzon Allah annabi yana karanta kul huwa falaki nasi ya tofa ya shafe jikinsa ciwon ajali mun yi bayani ya kasa saboda tsananin ciwo na na Aisha ita take karantawa tana shafa ma jiki saboda haka idan mutum yana ciwo kada ya bar waɗannan abubuwa su ne manyan zikiri magunguna ne gare mu Allah shi mu gane kuma kar mu manta sihiri din nan hatta annabi Musa ya kama shi ba wai annabi Muhammad kawai bane don haka don an bada wannan misali kada ka yi mamaki a ce sihiri ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sihiri ya kama annabi saboda wata hikima da Allah yake so ya karantar da mu mu al'ummarsa saboda mu duk abin da ke annabi yake yi yana yin sa ne a matsayin karantarwa gare mu ko shi sa Allah ya dan sa sihirin ya taba annabi ga kuma magani da ya zo na sihirin kaga yayi kaho yayi abubuwa addu'o'i da sauransu sihirin bai kare ba amma da kul huwa falakin da falaki da nasu suka sauko sannan malaika jibril ya sauko da wannan ruqiyya bismillahi arqika allahu yashfika min kulli da'in yu'zika min kulli nafsin aw ayn hasidin allahu yashfika shikenan sai manzon Allah ya warke kaga wannan yana nuna maka shine maganin sihiri ka karanta suratu taha ka ji yadda labarin annabi Musa ya kasance ka tabbata sihiri ya taba shi qala lahum Musa wailakum
qala lahum Musa wailakum la tabtaru ala allahi kadiban fayusitakum bi'adab وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قال له موسى لوكتشن ماتو annabi Musa ya taho fadan Fir'auna Fir'auna ya sa an tattaro masa matsafan kasan gwanaye mutum saba'in da biyu matsafa an ce mutum saba'in da biyu kowa ya zo da igiyarsa da sandansa sun kware wajen tsafi tunda annabi Musa ya zo da sanda yana jefarwa ta zama cijiya to bari a kawo masa masu sihiri irin nashi saboda dai a ɓata da a wasu cewa shi annabin Allah ne suna zuwa kafin a fara gasan ga mutane sun kewaye gurin fir'auna yana zaune kan kujera ana kallon wa zai ci nasara annabi musa ko waɗancan matsafa ɗin kala lahu musa sai annabi musa yayi wa matsafan nasiha yace musu wailakum kai tanku la taftaru ala allahi kaziban kada ku kirkiro ƙarya ma Allah kar ku yi ma Allah ƙarya domin sihirin da za ku yi dinnan ƙarya ne duk sihiri ƙarya ne duk sihiri da ka sani ƙarya ne inda a ce sihiri gaskiya ne da mai sihiri bai mutuwa da ya yi maganin da zai kare kansa ko? ƙasa ƙarya wai boka ya ga ranar mutuwarsa ko? yana buga ƙasa ne yana buga ƙasa ranar da ya buga sai ya ga an sa gobe za ka mutu ya ce kai ƙasa ƙarya kuma dole sai ya mutu sai ya mutu ya ce fa yusita kun bi azabin idan kuka yi ma Allah ƙarya to Allah zai hallaka ku da azaba zai kama ku da azaba wa kad khaba man iftara kuma duk wanda yake kago ƙarya ma Allah wannan ya tabe duk mai sihiri ya tabe duniya da lahira annabi Musa yana musu nasiha kafin a fara contest tsakanin shi da su fatanazawu amrahum to sai suka koma gefe kuma suna shawara kun ji fa abin da ya faɗa mana kun ji ya ce kar mu yi wa Allah ƙarya kuma kun ga wannan abu fa ƙarya ne fa eh to daga nan aka fara jayin jawo suna cewa kai mu watse fa wacce na cewa mu yi wasarrun najwa suka ɓoye mitin ɗinsu su ya su ba wanda ya san abin da suke faɗa to ganin haka fir'auna ya ga cewa annabi musa magana da ya yi ɗin nan magana ta ɗan yi tasiri ma waɗancan matsafan maza maza sai ya juyo musu ƙalo in hadani
قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى domin sun ja gefe suna ta mitin a a- anya ko ya kamata mu yi wannan abu kun ga wannan fa mutumin nan akwai alama annabin Allah ne kada fa mu shiga mu shiga wata halaka to ana za a fara abu misali karfe goma an kai sha biyu matsafa na mitin firawuna kuma na zaune yana ta zufa kaga dole ne hankalinsa ya tashi maza sai zo ya same ce kai in haza ne kun ga waɗannan mutane biyu Musa da Haruna la sahira da matsafa ne kar ma ku yi wata shakkan wai annaba babu wani batun annabi yurida ne an yukhrijakum min ardikum suna so su fidda ku ne daga kasanku bi sihirihima da tsafin su wa yazhaba bi tariqatikum musla su tafi da al'adan ku din nan wadda ta rifice wanda kuke rike da ita kuke alfahari da ita don haka fa ajmi ukai da ku
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى Firawuna ya ce musu faji mai kai da kun ku haɗa eh, sh- eh, kaidin ku wato duk irin kullakullan ku ku gama haɗa shi kawai sun matu safa ku zo ku yi sahu mu gwada mu mun san za ku yi nasara wa qad kha- wa qad aflaha al-yawma man ista'la kuma duk wanda ya ci nasara a yau wannan yayi babban rabo qalu ya musa imma tulkiya قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى qalu sai suka ce ya musa to nan kenan da fir'auna ya tawaye musu bayani sai bayanin nasa ya ja hankalinsu da can sun fara dan tunani sun fara nadama za su saduda za su bar wannan abin da za su yi to amma fir'auna da ya sha hankalinsu ya suka fasa ya suka zo kuma suka yi sahu ya zo suka ce to ya musa mun gama imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa ko dai ka jefa naka ko mu fara wanne ne za a yi wato sun shirya kenan kala sai ya ce musu قال بل ألقوا فإذا هبالهم ويسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى Kala sai Annabi Musa ya ce bal alqu a ku fara jefawa ai ku kuke da awar cewa ni ƙarya na zo da shi sai ku fara da naku ko tunda ku ne da yawa falamma alqu lokacin da suka jefa bal alqu da suka jefa sandunan su Allah sai ya ce fa idza hibaluhum wa isiyuhum sai ga sandunan su da igiyoyi da suka jejjefa din yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yana zolayar annabi Musa yana ɗauki hankalin annabi Musa ai ga sandunan da da igiyoyin suna motsi shin sihirin su ya kama annabi Musa ko bai kama shi ba yukhayyalu ilayhi har ma annabi Musa yana ganin ga abin fa yana faruwa kun ga shi sihiri ya kama shi ko ba a ce sauran mutanen gurin bane fa yukhayyalu ilayhi annabi Musa sai hankalinsa gaba ɗaya wato sai ya rikice sai yana ganin gashi waɗannan sandunan kuma har sun zama macizai igiyoyin nan sun zama macizai suna ta motsi suna tafiya kun ga sihiri ya kama shi dama abin da ake so kenan gabansa sai ya faɗi ka duba suratul araf da Allah ya ce falamma alqu qalu in saharu ayunan nasi فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Allah ya ce falamma alqaw lokacin da suka jefa sanduna da igiyoyi saharu a ayyunan nasi sai suka sihirce idanun mutane Allah ke bamu labarin nan fa da suka jefa sun sihirce idanun mutane wastarhabuhum sai suka razana mutane an ce sun razana mutane bi ma'ana mene sihirin su yayi amfani yayi tasiri Allah da kansa ya ce wa ja'u bi sihirin azim sun zo da babban sihiri ashe kenan sihiri na faruwa tunda Allah ya ce sun zo da babban sihiri da sihiri ba zai faru ba da Allah bai kira shi babba ba ko wastarhabuhum har su razana mutane a suratu taha in muka sake dawowa fa aujasa fi nafsihi khifatan فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى alki ma fi yamini وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى falamma Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa Musa sai ya tsinkaye wani tsoro a cikin ransa Al- Allah yake ba mu labarai ce annabi Musa ya ji tsoro a cikin ransa yana nuna mene sihiri ya kama shi kulna sai muka aiko masa wahayi take la takhaf karka ji tsoro ba dan Allah ya ce karka ji tsoro ba fa me zai faru da ya ci gaba da jin tsoro fa aujaka wala wasi rabbi kullu shay'in ilma ba da jin ra'ayin kuke sai dai gwargwaran abin da Allah ya nufa ala kai ne ka kun ga da yamini ka jefa har hadewa shine talqa sana'u kai baicin na cin Allah ka samu dace saboda haka maganin sihiri jama'ar musulmi shine zikiri da addu'a da karatun Qur'ani zaka samu galibi waɗanda sihiri ke kama su ba sa karatun Qur'ani ko suna zama ba tsarki suna wasa da zikiri suna wasa da sallah to wannan babu mamaki amma sihiri ya kama shi amma duk mutumin da yake sallah kan lokaci yake yake zama ya zikiri bayan sallar asubahi ya zauna ya zikiri bayan sallar la'asar kafin rana ta fadi ya karatun qur'ani yana kulawa da sunnonin annabi muhammad yana karanta hadisan manzon Allah baya da za a kai masa sihiri ya kama shi ba zai yiwu ba za a tara masihirta din su yi tayi ba zai yiwu ba lokacin da zaka ci abinci akwai zikiri da aka ce ayi kai zikirin bayan ka gama cin abinci kai irin wannan zikiri in zaka sha wani abin sha in zaka sa riga in zaka tube in zaka shiga gida in zaka fita in zaka shiga bayan gida in zaka fita ya zama kana kulawa da ire-iren waɗannan zikirori na manzon Allah kana kulawa da nafilfilu kana karatun Qur'ani wallahi duk iya tsafin matsafi bai samun ka aje ayi ta maka jifan ba za a same ka ba amma da shike halaka ke bin halakakke sai ka samu ire-iren waɗanda ake musu sihiri ɗin dama can ba sa kulawa da addini dama man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kaurace ma zikiri na to yana da rayuwa mai kunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala yana da rayuwa mai cike da wahala Allah ka tsare mu shi kuwa mai sihiri mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kafiri ne duk matsafi kafiri ne kasan baka sani waye boka waye malam bokan ma bai yarda a kira shi boka ko sai dai a ce mar malam to ya za mu yi mu gane bambancin boka da malam in ka je gurin malami malam ina neman lakani sai malami ya ce maka to ka je kai nafilfil ka je kai karatun qur'ani ka je kai azumi ka je kai aikin haji ka je kai umara to ka tabbata wannan malami ne don duk abin da yake cewa kai annabi ya ce kai irin su haka ne ko don haka babu laifi kai tawassuli da ayyukan alheri ta nan za ka gane malami shi ko boka fa zai rika kawo maka bakin abubuwa ne je ka nemo mun kan misali mage baki wanda jinjiri haihuwan yau ka yanke kansa ka kawo ko ka je ka debo kasan kaza ko ka debo gashin wane da sauransu to ta nan kansa ka san wannan mutumi boka ne ko a ce ka je ka binne rago da rai annabi ya taba yin haka to da zarar an faɗa ka san ka je gun boka da zarar boka ya ce a haba wannan kuma ka zo gidan an gama ai an gama ai gobe da nisa mun kenan gobe da nisa ha to da zaran kaji ya fara gobe da nisa ka san wannan menene ne boka ne ba malami bane gobe da nisa subhanallah Allah ka samu cika da imani to duk mutumin da ka fahimci yana da ire-iren waɗannan abubuwa ka san boka ne ka kaurace masa mun sha jin hadisi ingantacce wanda annabi ke ce mana man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je gun boka ko malamin duba mai sanin gaibi mai bugun ƙasa da mai zane da mai lissafin ramdu da sauransu duk wani wanda zai gaya maka gaibi ya ce ma gobe abu kaza zai faru duk wani wanda zai umarce ka da abin da ya saba karantarwar annabi muhammad in ka tafi gunsa to ka kafurta da abin da duka allah ya saukarwa annabi muhammad duk wanda ya je gun boka kafiri ne ba musulmi ba ne in da ya faɗa masa magana sai ya gaskanta ka je gun boka sai ce maka in kai kaza za ka yi kaza kuma sai ka yadda ka yi to mutum ya zama kafiri Allah ka tsare mu a littafin muslim hadisi na 1751 annabi ya ce man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 laila duk mutumin da ya tafi gun boka ya tambaye shi wani abu ka je gun boka ka tambaye shi ya faɗa maka ka yarda baka yarda ba sallar kwana arba'in dai Allah ba zai karba ba sallah ta kwana arba'in Allah bai karba kaga kuma wajibi ne kai sallan dole kai sallan sannan kuma ba za a karba ba kuma ba tuba Allah ka tsare mu saboda haka tilas ne mu kiyaye kawo mu daga tafiya gun bokaye ga abubuwan da za mu yi Allah ya biya mana bukatu mu karanta Qur'ani mu dinga salloli mu dinga nafifilu mu kusanci Allah ko ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudsi yana cewa Allah ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafilfilu har sai an waye gari ina son shi ashe in kana yawan nafila kana dada zuwa kusa da wane kusa da Allah domin sai ka je kusa da Allah sannan Allah zai soka sannan sai Allah yana son ka zai biya ma bukata to idan ku Allah yana son ka akwai alamomi da za a gane za a gane ta tafiyarka baka saban Allah hannunka ba saban Allah idonka ba saban Allah ko Allah ka samu gani to mu fassara waɗannan surori guda biyu Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsarin tsarin tsari da ubangijin wato safiya a fassara mafi inganci wadda ke cikin littafin Bukhari fassarar Mujahid almajin Abdullah bin Abbas al-falaq as-subh bima'ana falakul subhi ina neman tsari da ubangijin tsagewar alfijir bima'ana ubangijin safiya ina neman tsari da wannan ubangiji din min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta domin duk wani matsafi Allah ne ya halicce shi wa min sharri gasiqin idza waqaba kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin wato duhu ina neman tsarin Allah daga sharrin duhu idza waqaba wato idan ya rufe kamar yadda ya tawo cikin littafin imamu tirmizi hadisi mai kyau inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-qamari wata rana annabi ya daga idan sai kalli wata fa qala sai ya ce ma Aisha ista'izi billahi min sharri hadha ki nemi tsarin Allah daga sharrin wannan hadha al-gasiqu idza waqaba wannan shine abinda Allah yake cewa al-gasiqu idza waqaba neman tsarin Allah daga sharrin duhu lokacin da yake rufewa wa min sharrin naffasat fil uqadi kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin masu tofe tofe a jikin kulle kulle masu tofe tofe a jikin kulle kulle don baka raba matsafi da tofe tofe wa min sharri hasidin idza hasada kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada lokacin da ya hasada domin hasada ita ke sa mutum ya tafi ga matsafi ya yi sihiri ga wani ko hasada ita ke sa mutum ya yi mugun tunani na yin ta'adi ga wani mutum Allah ka tsare mu sannan sai Allah ya saukar masa da suratun nasi qul a'udhu bi rabbin nasi kace ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nasi mai mallakar mutane ilahin nasi abin bautan mutane domin duk wani mai tsafi mutum ne mutum kuwa Allah shi ya halicce shi idan ya maka tsafi ka nemi tsarin Allah da ubangijin shi shikenan ka samo magani wanda zai karya aniyarsa qul a'udhu bi rabbin nasi kace Allah wato ina neman tsarin Allah da wato ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nasi mai mallakar mutane ilahin nasi abin bautan mutane bi ma'ana ba wanda zai ma sihiri face da yardan Allah sihiri bai amfani sai da yardan Allah min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi mai labewa mai waswasi mai labewa a cikin littafin bukhari hadisin abdullahi bin abbas ya fassara mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wulida khanasahu shaytanu idan aka haifi yaro to shaytan yakan zo wato ya laɓe a zuciyarsa fa'iza zukira Allah idan aka ambaci sunan Allah jikin wannan yaro azza wa jalla zahaba sai ya tafi wa idza lam yuzkaru Allah idan ba ambaci sunan Allah ba tabbata ala kalbihi sai ya tabbata a zuciyar wannan jinjiri ko kuwa shaidan kan zo ya zauna a zuciyar duk wani mutum yana sa masa waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nasi wanda ke sa waswasi cikin kirazan mutane min aljinnati wan nasi daga aljanu da mutane kenan akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljannu a cikin littafin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana riwayar uku bin amr yake cewa qad unzila alayya ayatun lam yura misluhunna an saukar min da wasu ayoyi ban taba ganin wato ba a taba ganin irin su ba wasu ayoyi ne waɗanda suke da wata siffa ta daban قل أعوذ برب الناس har zuwa ƙarshe قل أعوذ برب الفلك har zuwa ƙarshe manzo Allah ya ce babu irin su a cikin Qur'ani kuma gaskiya ne domin surori ne guda biyu waɗanda dukkan su addu'a ne mutum yake Allah ya kare shi daga dukkan sharri na bayyane da kuma na ɓoye sharri na bayyane da kuma na ɓoye idan mutum yana karanta falake da nasi Allah zai kare shi daga dukkan wani nau'i na sharri Allah madaukakin sarki ya kare mu to daɗin laifin daɗi kai in ji Hausawa karewa Allah ya kawo mu karshen kwanaki na tafsirinmu na wannan wata na azumi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu ladan karatu da muka yi kuskuren da duk muka yi kuma Allah madaukaki ya gafarta mana kuma Allah ya kaddara mu yi ayyuka da abubuwan da muke faɗa din nan da kuma abubuwan da duk muka ji ana faɗa muna fata Allah madaukakin sarki ya karbi duka ibadar da muka yi cikin wannan wata mai albarka kuma Allah ya saka ma duk wani wanda ya tallafa ko ya taimaka ta wajen ci gaba da rayuwar wannan tafsiri da muke yi muna fata Allah ya haɗa mu gidan rahama baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu gidan bil haƙiƙa na ji daɗi kwarai irin karɓan da suke min domin kowa ya je gari yana duba ɗan uwansa ni almajiri ne don haka wanda na fi dubawa su ne yan uwana malamai da yawa kakan samu matsala in ka tafi gari amma wallahi a garin nan ba samu matsala ba baki ɗaya malaman nan sun bani cikakken haɗin kai babu wata alama ta rashin fahimta tsakanina da su tsawon shekara uku ɗin nan wannan abu yana min daɗi kwarai da gaske na tabbata kenan akida guda ce da fatan Allah madaukaki ya ƙara kauna tsakaninmu kuma akwai garanti kamar yadda sha faɗa duk tsawon shekarun nan duk sa'ilin da ake sauraron wani tafsiri nawa aka gano wani kuskure aka zo wajen wani malami ga kuskure ko malami ya tabbata kuskure ne ya gyara abunsa insha Allahu ta'ala da izini na in na taho aka bani da iko Allah zan daidaita yadda malamin na ya faɗa fatan mu duka Allah ya gama mu cikin rahamarsa sannan godiya ta ta biyu ga kwamiti da suke kokarin shirya wannan tafsiri a tsawon shekarun da muka yi musamman bana ina fatan Allah tabaraka wata'ala ya ba su ladan wannan aiki da suka yi sun yi iya kokari domin yadda suka rike mu ko mu kanmu a gidajen mu ba ma rike kawunan mu haka sun rike mu hannaye bibbiyu kwarai da gaske wanda ba za mu taɓa mantawa ba Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri Allah ya sa baki ɗayan mu da su makoman mu ta kasance aljanna kuma Allah madaukakin sarki ya raya wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa su samu magadan kwarai sannan godiya ta ga shugabanni a musamman addu'a ta musamman da nake ma kwamishina na finance ne ko wanda ya samu accident Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya bil hakika yana cikin shugabanni na garin na waɗanda ba zan manta su ba don kuwa mutumin da duk za ka yi karatu ya zo ya zauna ya saurara akwai alamar mutumin nan yana da imani kuma ba a goye ba zai fito cikin jama'a ya zauna a yi karatun nan da shi a tashi bana Allah bai nufi za a yi haka da shi ba ya samu accident ya kakkare Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya bashi sauki kuma Allah ya dada mana shugabanni masu kishin addini kaman shi ciyaman da ke kokarin halatta wannan tafsiri muna fatan Allah ya kara masa imani kuma akwai Sama'ila Modibbo mai aiki a ATV barayi sun shiga gidansa jiya sun mata adi muna fatan Allah ya fallashe su kuma abin da suka yi masa dinnan Allah ya sa ya zama zakka sannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinun nasiha qulna liman sai annabi ya ce lillahi ko wali rasulihi mene wali a'immatil muslimina wa ammati wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ne matukar baka nasiha to baka da addini in baka da baka nasiha baka da addini kar a ce wa'azi yana kan malamai kawai wa'azi yana kan kowa duk mutumin da ya san gaskiya dole ya faɗe ta saboda haka duk magana da aka ji mun yi din nan nasiha ce wadda take wajiba a kanmu dole mu yi abu ne wanda ya fito fili ya sa muka faɗa inda a ce a boye kamata a yi da a boyen zamu yi bayani da muka yi kwanaki dangane da makaranta ta na manta suna Aliyu Mustafa in ba domin a ta'adin ya fito fili ba da mu ma ban fito fili mun yi bayani ba da a boye za mu ce mu je a yi nasiha amma al'amari ne wanda ya fito a fili ake cutar da musulmai kuma mun yi amfani da wannan dama na cewa musulmai na haduwa a wannan guri da yawa kuma kasussuka suna yaduwa kuma musulunci na ake cutarwa shi yasa muka yi magana a irin wannan guri don mutumin da ya fito mujahara da fada da addini dole ne ya fada da shi jaharatan a fili idan ya yi fada da addini a boye sai ya fada da shi a boye kama abin nan wato abin nan innamal jaza'u min jinsil amal ko yadda kai haka ake saka maka to muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai ƙara malami da girma da martaba kuma Allah madaukaki ya ƙara masa imani muna fatan Allah albarkaci sarautarsa kuma Allah ya sa cika da imani muna fatan lamido zai gane lallai hakikatan duk jawabi da muke a wannan guri nasiha ce muke ma yan uwa yadda za mu ƙara wa sarautarsa ƙarfi mu dawo masarautarsa da kwarjini yanda sarautar nan take da kwarjini zamanin shehu usman dan fodiyo muna kokari ne mu kare addinin nan domin addini shine karfinsa ya gaji mulki ne kujera na wani wanda ya jaddada karantarwan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da zaran an fara cin zarafin wannan kujera to an ci zarafin Shehu Usmanu an ci zarafin annabi Muhammad saboda haka duk mutumin da zai tsokani lamido mu kuwa ya tsokane mu duk mutumin da zai ci mutuncin sunan lamido ya ci mutuncin mu ba mu da nufin mu kuntata ko mu wulakanta lamido illa ƙara masa girma bisa ga wannan hujja muke ƙara masa nasiha ya daɗa dubawa domin muna da tabbacin a garin nan akwai gidan giya ma mai suna lamido akwai gidan giya mene akwai masu nema mai gidan lamido to la haula wala quwwata illa billah muna fatan waɗanda suke kusa da shugabanmu dinnan su dinga masa nasiha abin da zai ƙara masa martaba shine samun sunansa a cikin guraren kirki ba a cikin gurare irin wannan ba la haula wala quwwata illa billah Allah madaukake ya sa ya gane kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara masa imani ya ƙara masa ƙarfi cikin mulkin sa sannan shi a ciku mataimakin shugaban ƙasa muna roƙon Allah ya ƙara masa girma Allah kuma ya ƙara masa imani amma kuma muna kiransa muna kiransa ta yiwu kiran da muke yi ba zai isa gare shi ba amma akwai na kusa da shi na kusa da shi idan ba su da kiran nan ba ba su yi masa nasiha ba sun haice shi wato nasiha da muke yi shine a tiku ya dada waiwaye ya dubi mashawartansa na kusa da shi anya ko ba su cin amana shi anya ba su cin amanarsa dalili ko shine don mutumin da ya rasa magoya baya a garin da yake to ya yi babban asara mu abin da muke la'akari da shi shine waɗanda suke tare da shi ba su ba shi shawarwari da ya kamata domin mun tabbata duk wanda ya hau shugabanci to fa yana shugabanta ne na musulmi da wanda ba musulmi ba mu ce a danna hakkin kirista ba ba mu ce kuma a ɗaukaka musulmi sama da kirista ba amma yana da kyau shugaba ya san shi musulmi ne ya kuma san cewa wajibi ne ya ja musulmi a jikinsa wajibi ne ya zan yana ƙarfafa musulunci lakum dinukum waliya dini wannan nasiha ce wadda annabi ya ce mana addinun nasiha kunna liman lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim bamu yi ba mun ci amanar su muna fata kuma muna ƙarfafa masa addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ƙarfi domin gyaruwar su shine ƙarfin mu idan ko muka kyale su suna tafiya akan kuskure ba mu faɗa musu ba wallahi mun ci amanar manzon Allah mun ci amanar su mun ci amanar annabi Muhammad ba mu da nufin mu cutar da duk wani shugaba kuma duk wanda ya tashi zai kuntata musu ba za mu bashi goyon baya ba amma fa in ya zama akwai kuskure da ake yi an ki gaya musu to za mu fito mu faɗa ta yiwu faɗan da za mu yi sa su gane a takaice wato nasiha ta ga talakawa kuma 'yan uwana muna magana akan manya tofa su ma yaran akwai magana a kansu kun ga babban makaminmu ƙuri'a da yawa idan an taho rijista na katin zaɓe mutane suna ƙin fita yi kun ga wannan kati da ake yi rijistan nan da shi ake yaƙanmu za ka ga mutum an ce a fito a je a yi rijista ko a je jefa zaɓe ce ni ba zan je ba a hau shugaban da za a zaba ba gina kansa zai yi ba zai gina babban gida da sauransu na'am kyale shi in ya hau ya gina da sauransu amma duk da haka ba zai yadda a cuci musulunci da sanin shi ba ko ashe zamansa a wannan gurin garkuwa ne ma ga addininka kuma garkuwa ne ma ga rayuwarka idan babu shi wallahi zaka ga ta'adi fin a ce yana gun saboda haka wajibi ne tilas ne duk mutumin da kasancewa bai fita yin rijista lokacin da ake registration na zaɓe dole ne kai masa nasiha ya fito matanmu da 'ya'yanmu mu fito wallahi mu je mu karɓi kati in an ce ana zaɓe mu tafi mu yi zaɓe siyasar nan addini ne musamman jihar adamawa ko kun ki ko kun so zaɓe da aka yi baya na atiku an yi ne akan me akan addini akan addini ne kar ku manta ko zaɓen da za a yi gaban ba mamaki zan akan addini wallahi ba ku sani ba abin da ke ɓoye ya fi na bayyana yawa muna fatan Allah ya ƙara kare mu kuma mu daɗa wayar da kan ‘yan uwanmu da fatan zama da na yi garin da zai zama alheri ba sharri ba da fatan duk kalmar da na faɗa Allah shi sa mutane su yi kyakkyawar fahimta a kanta ba ni da nufin in sanadin haddasar fitina a ko'ina duniya illa fata ya zama sanadin shiriyar musulmai da kuma mutane baki dai Allah madaukake mana gafara Allah ya kara hada kawunan mu Allah ya fi mana laifukan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya hatta da waɗanda su ba musulmai din ba ma na'am akwai mai jawabi ko da cikin waɗanda suka taimaka shi ma muna masa addu'a Allah ya bashi lada Allah ya saka masa da alheri ga ciyaman ma shi ya yi to akwai jawabi da zaka yi dai da kuma shugaban kwamiti ko imam ma haka ba a karin sallah na wakilce ku kenan Allah ya gace bismillah ai na muna da labari cewa lami da da jin da jin kaset din nan ya aika mata wasiƙa ita wannan mai makarantar kuma ya ce lallai a cire sunansa mu dama mun san lamido yana cikin kaɗan na sarakunan arewa wallahi waɗanda ake girmamawa wallahi kaɗan wallahi muna fatan Allah ya ƙara masa imani kuma ita ɗin ta har ma wai ta ba da fili wai to abin dai ana kace na ce mu dai sai mu sa ido amma kafin nan a ta cire yara a ta cire yara sai in ta gyara alaikum jama'a da Allah ku taimaka mu yi kabbara ko wuri ya yi shiru Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akwai wani abu mai daɗi wato inyamurai ibo kenan fa sun aiko ma islamic development center cewa wannan matan mai makarantar Ali Mustapha Academy ba yamura ba ce saboda haka su abin da yana ta ma'ana kuma bayan haka ma ba ba ka to wannan dai shine ina jin sakon kenan ko daga bakin Alhaji Alhaji Muhammadu Danjuma saboda ku gan shi ko bana nan kana ce ni na faɗa. Kun ga kenan ita ma su ma suna kare kansu sun ce ba yamura ba ce. Saboda haka ya kamata ma a kai wannan magana gaban majalisa a ribokin din ma izin da aka bata na ginin makaranta da sauransu. To mu dai ba fatan mu ne ya zama na rigingimu ba. Amma fatan mu shine Allah shi sa mutane su samu awareness faɗakarwa game da addinin su. ya kamata lokaci yayi da za mu sa addininmu shine gaba shine na farko kafin komai duk wani abin da mutum zai kawo ya zama wa primary objective shine musulunci da farko manufarmu ita ce musulunci to idan mun sa wannan a gaba sannan mu dubi ko ne ya gaba akwai makarantu da dama ma a garin nan waɗanda an yi ta kawo sunayen su amma ni na ke in kira domin makarantu ne na musulmai musulmai ne suka gina su amma an ce makarantun ba a yadda a sa dan kwali ba makarantun ba a yadda a yi arke ba da sauransu an ban faɗa ba saboda ƙarshen ta abin sai ya tsanani sai ya yawa har a kai ga kina amma kaga su ai bai dace musu ba ya kana musulmi zaka gina makaranta kuma ba karanta ai arke kana musulmi zaka gina makaranta babu sa hijabi ba kallabi da sauransu Allah shi sa mu gane mu ne za mu karfafa wajen raya sunnar annabi mu musulmai annabi ya gaya mana cewa kamar da bahaushe ke faɗa ne da ɗan gari akan ci gari matukar musulmi ya rike addinin sa baya da za a yi wani wulakanta shi amma in ka sake to sai a yi ma sakiya muna fatan ba wanda zai mana sakiya da ikon Allah Allah zai ƙara haɗa kawunan mu kuma muna fatan Allah madaukaki ya ƙara ƙarfafa addini Allah ya ba mu tarbiyya Allah ya ba mu ƙaunar shugabannin nan kada mu zamanto masu wulakanta wani ba ma wulakanta kowa da ikon Allah illa inda ya dan gaza mu tare shi fakat sai mu tafi ko a gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya sa mu tsiran baki da Allah ma zai yi addu'o'i masu tambayoyi su yi hakuri babu lokaci don Allah tambayoyi na nan dai da dama in tunda akwai malaman mu nan insha Allah na ba da izini duk malamin da aka samu insha Allah na tabbata zai ba da amsa gwargwadon yadda zan bada bi iznillah Allah shi ta mu dace bismillahir rahmanir صلوا على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ثبت شريعة الإسلامية الجراء في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم ثبت شريعة الإسلامية الجراء في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة للإسلام والمسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة للإسلام والمسلمين اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا يا سميع الدعاء اللهم أخرج خوف الكفار في قلوب قادة دول المسلمين اللهم أخرج خوف الكفار في قلوب قادة دول المسلمين اللهم أخرج هب عادات الكفار في قلوب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم زينهن بالحياء والأفاف والحجاب والهشمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم زينهن بالحياء والأفاف والحجاب والهشمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل أفغانستان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين واجعل أفغانستان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وافز أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولي أمرنا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم دمر أمريكا تدميرا اللهم دمر أمريكا أمريكا تدميرا اللهم زلزل أمريكا زلزالا شديدا اللهم زلزل أمريكا زلزالا شديدا اللهم عليك بأمريكا وحلفائها الذين تعالفوا على ضرب الهجوم على أوليائك في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم